shi wannan yakin badar da aka yi wanda yake a sarari yake Allah ne ya yi wannan yakin da nassin alkur'ani ya bayani Allah ta'ala ya bayani duk abin da ya faru yana faɗi dangane da da wanda fitowar manzo Allah kama akhrajaka rabbuka min baydika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihu yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al maybuti wa hum yanzurun wa yazidukum Allahu idha taifadaini annaha takunu lakum وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل wannan a sarari Allah ta'ala yana bayanin cewa fito wanda aka yi da an fito lokacin ya ba da labarin ya yi manzansa albishir ɗin ɗaya daga cikin jama'un nan biyu tasu ce wato zai ba shi galaba bayan asalin fitowar manzan Allah ya fito ne akan cewa za a tsere ayarin fataken ƙuraishawa ne ƙarƙashin jagorancin abu sufiyan wanda suka je sham da ciniki don sun kasance suka rika tafiya rahilatar shita a wasaif lokacin shita lokacin sanyi sukan yi yaman lokacin saif lokacin zafi sukan yi sham sham na da sanyi wuri ne mai sanyi saboda haka tafiyansu lokacin sanyi ba zai yi ba sai su tafi yaman wuri ne mai zafi saboda haka sukan tafi yaman a lokacin sanyi saboda shi wuri ne mai zafi da sauƙin sanyi a nan sukan kuma tafi sham don wuri ne mai sanyi a lokacin zafi don ya fi sauƙi su riga sun saba da ilafi ƙwarashin ilafi mai relatar shita a wasai don za su tafi relatar shita za ta ko relatar saif musamman relatar saif zuwa sham duk wani wanda ba zai tafi ba zai ba da dukiyansa a sayar masa ya faɗi kuma abin da za a siyo masa wani yana ƙera takuba ne ya haɗa takubansa gaba ɗaya wani yana saƙa ne ya yanke saƙoƙinsa gaba ɗaya ya bayar a kai masa wani yana saƙa ne wani yana sassaƙa ne wani yana ƙira ne duk abin da mutum yake da yake da shi ya ba da shi wani fatu ne ya yi jima ne wani sauransu duk ya bayar a kaya kayan raƙuma daban-daban a tafi da kaya kuma a je a siyo kaya mai yawa niki a dawo kuma aka ce ainihin ayarin abu sufiyan yana ɗauke da raƙuma dubu goma ne so ba ƙaramin dukiya ba ne a lokacin dukiyoyi ne da in yanzu ne za a ƙaddara su da miliyoyin daloli ne ko billions dukiya ne mai yawan gaske to zama a lokacin su kuma mutanen su wanda suka mahajirin sun fita ne bagatata kowane ba fita yi ainihin da nufin zai fita ba domin duk wanda ya shirya kaya ya fito za a bi shi a tare shi a hanya a maishe shi dole saboda haka mutum yakan fita ne za shi hijira amma ba zai nuna cewa hijira zai ba sai ya fita kamar za shi ya saro itace ne a daji daga nan sai a arce har an ba da labarin wanda aka ke mashi lakabi da zulbu jadaini wanda aka ce ya fita da mayafi ɗaya ne a jikinsa da zafin rana ya mashi tsanani sai ya ga mayafin biyu ya ɗora ɗaya a matsayin gifto ya rufe kansa guda ɗaya a haka ya isa madina to saboda mutum yakan fita ne ba da nufin shirin tafiya ba sai a neme shi a rasa ya tafi madina ke wani kuma zai sulale ne da dare dan kunshi cikin duhun dare ya sulale ba za a gan shi ba hakan tafiya madina ɗin ya gado su karka tafiya to sai zama na ainihin sai aka ce ga shan ayarin su zai zo dama abinda suke niyan za su tara ayare ne mutum ya gama sai ce ina kayan wani don mutum yana madina sai ya ji labarin yayansa ya sayar da gidansa ya kuma sayar da raƙumansa ko yayanka ya gudu ya bar raƙuma ɗari ya ji labarin yayansa ya kwashe ko ƙanin babansa ya kwashe duk abin da ya suka bari duk sai ji labari dukiyansa an salwantar masa da shi wani yan gidansu sun kwace saboda haka abin da suka yi niyya za su tara ayarin ne in mutum ya ga wani sai ce masa wannan dukiyan ina dukiyan wane ce ga ta sai ce to ka ce masa na ɗibi na raƙuma na ko ba ba sun yi niyyan fashi ba ne sun yi ne su ɗibi dukiyansu ne kowa ne ce to kaje kaje ka gaya masa a cikin dukiyansa na ɗiminawa da ya kwasa da suka fito sai Allah bai so a yi haka nan sai labari ya sami ya sami quraish cewa ga manzo Allah dan ya fito zai tara dukiyarsu su kuma suka fito da nufin sai kuma labari ya je ma shi abu sufiyan cewa ana son a tara dukiyarsa shi kuma sai ya canza hanya ya raɗi ruwa ya nesa da madina ta inda ba tsammanin ta nan zai bi sai ya raɗi ta har ya kai ya kai gida lafiya lau gaban su can ƙurasha sun fito da fushi da nufin yaƙi za su tara dukiyarsu shi manzo Allah ya fito su ma sun fito sai ya zama aka ji labarin jama'u biyu ne yanzu akwai wani Quraysh sun fito da nufin yaƙi arin Abu Sufyan kuma yana yin tafi sai Allah ta'ala ya yi ma manzo ansa alƙawarin ɗayan biyu za su samu da suka ji haka nan wata wado na anna gaida gaira za ta shaukata ta kunu lakum sai kuna fatan mara mara wahala ta zama taku shauka ba kaya mara wahala wace ce mara wahala ayarin abu sufyan wanda za ka sami ayari ne da dukiya kawai ka ɗibi na ɗiba ka ce masu tafi to wa'ancan kuwa za su fito da nufin yaƙi to shi ku Allah abin da yake so nan ya tabbatar da gaskiya gaskiya ya ɓata ya tabbatar da ɓata ɓata shi ba ba ayarin da za a taɓa ta bus yake so ba yana son a kwama ne don ya gwada masu suwa ne ne suke tare da shi saboda haka sai kautar da su ayarin suka isa to shi kenan sai labari ya zo ya zo cewa ainihin fa ayarin abu sufyan ya riga ya kubuce ya riga ya isa ya isa ya wuce ya isa makam yanzu za a haɗu da ɗaya ɓangaren to sai wasu ido na fata ka annama yusaquna ila al-mauti wa hum yanzuru yujalilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana suna jajaya da kai akan gaskiya ba riga ta ta riga ta bayyana ta bayyana cewa za a koma ne kuma Allah ya alƙawarin za a yi nasara ka so da ko koma ne to amma kuma wani yana tarin kila kuma fa in an koma fa ko da za a yi nasara ta yi kuma wani ya shahada to kuma ka san wani baya son ya shahada so yake ya dan zauna ko a yi nasara ya dan sami muƙami tun da yake akwai imanin mutane iri-iri na mai bani ce mutane imanin su iri-iri ne ina yi wannan bayanin kwanaki wani ke cewa kar wani ce imanin mutane daidai wa daidai imanin iri-iri ne kuma haka hijira ma da nassin innamal amalu bin niyati ya nuna cewa akwai wanda hijiransu domin samun duniya ne ya kuma nuna in su hijiransu domin su auri wata mata to duk koma mai dalili ne mutum ya hijira ya hijiransa daga abin da ya hijira gare shi haka ma imani din shi ma imani kowa da irin imanin da yi akwai wanda ya imani da ikhlasi akwai wanda ya don tsoro akwai wanda ya don kwaɗayi saboda haka ainihin don haka ne wa'in suka da suka ga abin yaƙi ne suka su ba yaƙi suka fito ba suka shiga jaye da manzo Allah cewa karata cewa gaskiyar magana tun da yake mu ba mu fito da nufin yaƙi ba ne mu koma ne kawai ce to ai ƙwarai sun riga sun fito sun san kuma na kan hanya zan san kuma za mu haɗu in muka koma mun gudu kenan mun ji tsoro kenan za mu ƙarfafa masu goya su biyo mu har madina wasu na iya to amma ai ba mu zo da shiri ba yanzu wannan aka haɗu da su ai abin su to ai Allah ya mana alƙawarin nasara kuma Allah baya saba alƙawari suka yi ta jayayya cewa lalle kar a yaƙi har manzo Allah ya ce to jama'a ku ku yi man ishara mana to sannan wani ba an sare ya ce ya rasulallah mun yi alkawarin kare ka da jinainanmu da dukiyoyinmu ba gudu ba ja baya ba za mu taɓa ce maka irin abin da jama'an musa suka gaya masa ba suka ce irhab an tawar baka faƙatila ina hahuna ƙa'ido mu abin da za mu ce maka na hannu ma'aka nuƙatul ma'aka muna mu ce mu muna tare da kai da kai za mu yaƙi ya ce alhamdulillah dama abin da nake so in ji kenan saboda haka sai aka sai aka aka ci gaba irin wayannan ansar din ko sunansu ma ba a jin doriyan su ina faɗin wannan ne dun da sannu zan muka zo daga baya za mu ga me ya faru daga baya dun daga baya an zo an ci badariyawa gashi badar kwalo-kwalo a aikin Allah ne amma an zo ana ba wa su lamban girma da cewa su badarawa ne alhali wani a badar ɗin komi bai yi ba ba yaƙi ya yi ba ya zauna ne amma kuma sai aka ce shi sunansa babba dare wani ma bai je badar ɗin ba aka ce babba dare wani ma ya zo badar ta ɗaya ɓangaren ya zo ta ɓangaren ƙureshi ya zo faɗa da manzo Allah shi ma aka ce mashi babba dare eh babba dare ne amma ta ɓangaren mushrikai kamar mu'awiya babba dare ne ta ɓangaren mushrikai ya je a mushrikansa da ya ga an an kashe kawunsa an kashe ɗan kawun nasa da ainihin kakansa an kashe kakansa da da ya ga abin ya zama haka nan da ya fella a guje ya yanka daji ya ta tafiya da ƙafa ya isa maka sai da aka yi masa tuwon ƙasa kun san tuwon ƙasa yashi ake tara a soya a soya yashin ya rakakau a zuba a tsumma a naɗe a dunga danna ma mutum in ya ƙuri ya kumbura yana ta yanka iyo to sai ya saɓe shi ba ya fito zai ci ba yashi ake soyawa sosai a soya shi sosai ya zafi a zuba a tsumma a naɗe a danna ma mutum inda ya kumbura ya ta iyo yana zuba to shi ne to sai kumburin ya saɓe to sai da aka yi ma ma'auya tuwon ƙasa saboda kafafun sun kunkumbura saboda kaga shi ma baba dare ne amma ta ɓangaren mushrikai amma sai gashi ana yaba mashi wai baba dare ne shi to kuma abin abin mamaki har ya zama gori suke yi a tsakanin larabawa a tsakanin su kai dan cewa ba ce mun larabawa sun zama musulmi yanzu gori ake mutum sai a ce ba ka a ir ba ka a nafir ya har ya zama karin magana a wajen larabawa yanzu ba ka a ir ba ka a nafir ma'ana kai ba kowan kowa ba ne kun san su wane ne ir ayarin abu sufyan kenan wanda suka ɗauko da dukiya kun san su waye nafir su ne wanda suka je su yaƙi manzo Allah to sai sai a ce kai wa kake ba ka a ir ba ka a nafir wato gwarzo shine in ma yana ayarin abu sufyan ko yana ayarin utuba kuma suna tinƙaho sai ya zama su banu umayya suna tinƙaho da cewa duk 'yan gidansu ne shugaban ir abu sufyan babansu shugaban nafir utuba ne ɗan uban hind saboda matar abu sufyan wadda ta haifi ma'awaya to ka gani kaga dangin warki da dangin nono su ne makiya manzan Allah guda biyu to kai kana yan wanne sai a maka gode a ce lasta min ir wala nafir kai a wake kake sai zama ainihin gwarzantaka a baya a musulunci shine kai a ir kake ko a nafir ma'ana kana ayarin abu sufyan ne ko kana ayarin utuba ne wanda suka je yakan annabi wanne kake a ciki kai ne gwarzo har ma kana da daraja ne in kana cikin irko na fim to amma kuma wannan an dawo a lokacin ana cewa baba dare baba dare baba dare alhali badar na'am yaƙi aka yi amma akwai wanda suka kwama yaƙi akwai wanda suka yaƙi a badar amma akwai wanda ba su yaƙi ba akwai wanda kuma wanda suka shahada a badar domin lokacin da utuba ya kira mubaraza da shi da sheba dan uwansa da dan utuba mai suna khalid ya ce ga su su uku akwai mai mubaraza sai wasu ansarawa suka fito sai suka ce musu ku ne suwa ne suka ce mu ne wani da ce mu ba san ku ba ku muka zo ya kaba sai shi utuba ya faɗa da ƙarfi ya faɗi sunan manzo Allah ya kira shi da sunansa gatsar ya ce wani fito mana da 'yan uwanmu ba ka turo mana mutanen madina ba ba abokan faɗa ka fito mana da 'yan gidanku mu 'yan gidanku muke so mu kashe sai manzo Allah ce Ali da Hamza da Ubaida su tafi ali dan abu talib jikan abdul muttalib hamza dan abdul muttalib shi ma ubaida jikan abdul muttalib sai suka fita suka ce to mu ne ali da hamza da ubaida ƴaƴan abdul muttalib ko mun yi muku suka ce ku muke so mu kashe dama ku muke so mu kashe ma'ana ƴan gidan ku muke so mu kashe dama to aka fara fafatawa kowa ne ya kama nasa ali shi ya koma da khalid dan utuba ah, hamza shi ya koma da utuba shaiba shi ya koma da ubaida ba jima ba ali ya gama da khalid wanda akwai wani fim da suka yi suna ce mashi the message wanda gaddafi ya yi sai ya nuna cewa shi khalid ya sara takobinsa a baki biyu na takobin ali ne sai takobin ya cilla ya sama sai ya tsaya na kallo sai wai ali ya sare shi ba yadda za a yi ali wannan har abada wannan cin zarafi ne na sha faɗa muku a jahiliya in takobin mutum ya faɗi ba su saron sai su jira ya ɗauka kaga ma'ana ba jaruntaka ba ne ya kashe shi ke inda an yi haka nan ya sa takobinsa ya shiga tsakanin baki biyu na ali ya filla sama zai jira shi ne ya ɗauko ko a bashi wani amma ba ya sare shi ba sai aka nuna yana kallon takobinsa ya tashi sama wai sai ya sare shi san ba abin da ya faru ba kenan yaƙi suka yi suka fafata yadda tarihi ya nuna kaddahu haka kaddahu shakaini ya tsaga shi biyu rabi biyu nan ɓarin ya na ɓaɗi nan ya faɗi nan ɓarin ya faɗi da takobi a hannunsa ya raba shi biyu ne shi ne farko wanda aka kashe to lokacin ana fafata tsakanin hamza da utuba yaƙi ya yaƙi har takobin sun karere suna dambe can utuba ya sha ƙarfin hamza ya ɗauko ƙa zai daɓa masa sai mutane suna taimake aminka taimake aminka sai ya tari utuba suka dawo suka fara kwamawa ya tsaga shi biyu to sannan yaƙi ya kawai tsakanin shaiba da ubaida aka ci ƙarfin ubaida suna cewa taimaka ma ɗan uwanka taimaka ma ɗan uwanka ya je ya tsaga shaiba biyu amma shaiba ya riga ya soki ubaida da wuka a ciki saboda haka sai aka ɗauki ubaida ya jinya daga baya ya cika shi ya yi shahada a wannan yaki haka a wani kalami na amirul umini ne ba kalami ba rubutu wani ya rubuta mu ma'awuya ne da sanu za mu karanta a najil balaga yana ce masu ya ce don haka manzan allah ya kara sahabbansa da 'yan gidansu ya ce don haka ainihin ubai da ya shahada a badar hamza ya shahada a uhud kuma akwai wani ma in na so ina iya ga maka sunansa shi ma yana ta burin shahada ba wani wannan ba shi alidin kansa ne manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi Allah ya bashi nasara ne a badar badar lalle aikin Allah ne na'am akwai wanda suka kwama yaki don kuma akwai akwai inda ibn umar a wani lokaci yake ce ma ali wannan bayan rasuwar manzan Allah ne akan batun su lokacin ka juwa ma ali baya ya ce yaya ko ƙurashawa za su soka alhali ka kashe musu gwarazan su saba'in wanda hancin su ke tokaran ruwa kafin su sha kinaya ga shi baƙurashi yana da hanci mai tsini kyau alaman kyau ne hanci mai tsini to amma dai wannan mabalaga ne in ka kalli mutum ya zo shan ruwa a ƙoƙo hancinsa ya taɓi ruwan ayan ka gan shi kasan za ka ce wannan aljani ne in ga mutum kyakkyawa ya zo zai sha ruwa sai hancinsa ya taɓi ruwan kafin bakinsa ya taɓa ai ya ka za ka ce za ka tsaya maka kalli shi ba sai ka yi ta kanka amma kina mubalaga ne wannan wato wato ma'ana ka, ka, ka kashe gwarazansu ƙurashawa wanda suke masu jinin ƙurashi na, ainihi ka kashe saba'in wanda kenan shi ibn umar anan yana nuna miji yana yana gaya ma ali kai ka kashe mutum saba'in duk mutum saba'in aka kashe a badar yace ka kashe musu gwarazan su saba'in ko mutum saba'in aka kashe ma'ana shi ya itibarin ali ne ya kashe mutum saba'in din kuma haka abin yake duk wanda aka kashe a badar in ma dai ali ne ya kashe shi ko shi ya sansama shi wani ya ƙarasa domin shi ali baya sara biyu duk wanda ya kashe sara ɗaya ne in bai kashe shi a sara ɗaya ba shikin ya ƙyale shikin sai dai wani ya je ƙarasa amma in ali ya yi sara ɗaya to dai baga baga mutum zai kasance sai dai ya je a ƙarasa shi kawai saboda haka ko a badar ihu kake ji kowane yana ihu ali ya kashe ni ali ya kashe ni ali ya kashe ni amma sai ya zama na ainihin a lokaci da ya nisa na wanda kamar da ya zo a ruwayan umar bin abdulaziz da ya ce suna yara sai suna tsinewa ali yana yaro to sai ga malaminsu na allo ya zo sai ji suna tsinewa ali suna yan ƙananan yara sai ga fuskan malamin kamar ya ɓata rai sai ya tun masallaci to ya ce sai na bi shi shi umar abin abdaz bayan da ya girma yake faɗin wannan sai ya ce sai na gan shi ya kabbara sallah sai na zauna ina jiran ya gama sallah sai na ga kamar yana tsawaita sallar kamar baya son ya magana da ni ni kuma na ƙin tafi yana ya tsaya yana daɗewa bai ruku'u ba ya daɗe kuma ya ruku'u ya daɗe yana sujada yana jajan sallah ni kuma na dinga na ƙin tashi sai da ya gama sallah sai na ga ya juyo ran shi a ɓace ya ce yaro kuna tsine ma ali ne kuma sai ce eh wallahi sai ce to ni dai ban san Allah ya fushi da badarawa ba wato kun babba dare yanzu an koma ana ce gudu babba dare Allah ya dare shi har ma suna da wani hadisi da ruwa annabi ya ce ka sani ko annabi ya ce ko Allah ta'ala ya ce ma badara ku abinda ko ga dama wai akan maganan Hatib bin Abi Balta wai annabi ya ce ma Umar ka sani ko Allah ya ce badara ku abinda ko ga dama na yafe muku daga nan ma sai suka dawo suna cewa ai ma Allah ya ce badara su abinda suka ga dama don an yafe musu wato babba dare ko yayi zunubi ba komai ko da ke a wajensu sun tabbatar da rashin ingancin hadisin amma dai da yake abin son rai ya riga bi son rai sai zama wato in Allah ya dana mutum sai saba masa kenan wani annabi aka je yana saban Allah alhali su ne bayan Allah makusantansa sai aka ji suna saban Allah to sai ce sai sai da yace masa ni ban san Allah ya fushi da wani babba dare ba sai ya ce shi umar bin aziz sai ce sai na ce masa ali ya je badar ne ya ce kai canka waye badar in ba ali ba ya ce to tun daga nan sai na ce to ashe ya je badar ya ce ai shi ne badar waye badar in ba ali ba in ba ali ba sai ce to to ba zan sake tsine masa ba ya ce kai man alƙawari ya ce na yi kai man alƙawari ya ce na yi kai man alƙawari ya ce na yi ba zan sake zagin shi ba zan kuma sake tsine masa ba ya ce tun daga nan tun ina ban sake tsinewa ali ba ban sake zaginsa to kuma lokacin shi ma umar abdulaziz ke cewa babansa abdulaziz din yana gwamnan madina in ya hudu ban juma in ya zo tsinewa ali sai ga bakinsa yana lahani sai wata ce ya baba na san ka ka iya arabiya amma me ke faruwa sai kana lahani in ka zo tsine ma wannan mutum sai ce bari yaro da mutane sun san ali ba za mu zauna a wannan kujeran ba na san waye adin shi yasa kuma zai zo tsine musu dole baki na ya fara makyarkyata ya ce sai na ji wannan sai ni a raina in ji umar bin azu ce ran da dun na sami matsayi to zan yi wani abu akan hana tsinewa allah ake don haka ne da ya zama sarkin musulmi ya zama halifa shi sai ya tara malamai ya kakkawo masu hujjoji da sauran da sauran cewa zumunci bai ya kamata a sada zumunci bai kamata sannan dai tina musu bai kamata a daga tsinewa alba da juma'a ba ta cika sai kamar yadda kasan juma ba ta cika sai da hudu ba to hudu ba ta cika sai an tsine wa ali an yi shekaru a kan shekarun gwamnatin bin umar ya kanan in ban da shekara biyu na umar bin abdulaziz shi ne kawai sa aka ɗage tsine wa ali a maimakon haka nan sai aka ana ana cik- cikawa da inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba ko da ke wannan wannan sun haka su a sunna haka suke cewa amma mu a wurin mu inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba a cikin huduban amirul mu'minin ne haka yake ƙara hudubansa wala Allah shi Umar Abdul Aziz din ya dauko daga nan ne sai ce to maimakon haka a rika cewa haka sai ana ƙara huduba da wannan a madadin tsinewa da da ko huduba baya kammaluwa sai an tsinewa to amma shekara biyu da suka ga ya ishe su sun kashe shi Umar bin Abdul Aziz bayan yana shekara biyu suka koma suka ci gaba da tsinewa Ali shekara biyu ne rak a cikin mulkin su ba tsinewa Ali mulkin su shekara 84 ina faɗin wani domin su su mutane daga baya sun zo sun ma tarihi abinda sauran sai gana badar inda aka ɗauka har ana har wanda babba dare yana da kuɗin musamman in ana ba da allowance shi kuɗin babba dare daban yake da wanda bai je badar ba alhali Allah ya yaƙi to insha Allah zan kawo in sauran yaƙoƙin da annabi ya yi Uhud da Handak mu zo fatuhu Makkata da abin da ya faru sannan a kurguje mu bi har ya zuwa wafatin annabi a gurguje shi ma sannan kun mu zo bayan annabi da yadda aka yi ci a kan iyalan gida wanda kama kama har ya zo ga abin da ya faru a karbala mutum yana bukatan wannan shimfiɗa ɗin don ya san takamaiman tiriyan tiriyan ba abin rana ɗaya fara ba domin suna cewa ainihin abin da ya faru da yawan sukan cewa dalilin da ya sa aka ƙyale saboda shi ya kashe musu kakanninsu iyayensu da kakanninsu da shi ya kashe musu to halali ali ba kisan kai yayi ba sun zo ne suna neman ransa shi ma da ibn umar ya ce masa ya kokoran shawa za su soka alhali kai ka kashe mutum saba'in gwarazansu a badar ya ce ai badar din ne bata ba mu wani zaɓi ba sun zo ne in ma dai a su kashe annabi da duwanda ya imani da shi ko shi kenan kawai lagairu to sai Allah bai so ba amma inda suka so ne ranar su zo su kashe annabi ne da wanda imani da shi sai wanda zai koma ruwa an san kuma lalle da sun kashe annabi da wasu za su koma ruwa tun ma ba kafin su kai da wasu za su fara cewa su sun koma ruwa ɗin sai dai su ima ansarawa yana kuma daga cikin dalilin da suke kin ansarawa domin su sun kori annabi daga garinsu suna ganin da yadda aka kore shi din nan da bai zarun ya sami mafaka ya samu waɗansu mutane sun riƙe shi irin yadda yadda ansar suka yi ba to da sun yi masa da a ce ya tafi a matsayin ɗan gudun hijira ne ya zauna zamanin amana ai ba zai ƙarfi ba ko to amma da ya je madina sai suka ce shine shugabansu jagoransu sai suka ce garinsu ma garinsa ne saboda haka ƙwarai sun ji zafi sun ji zafi na wani an ce ma'auya ya taɓa magana da wani bayamani ya bayamani ya zo ya ce ya mashi dariya ɗan yaman ne ya ce eh sai ya ce ku ne kuka mallakar da mace a kanku ko wannan kenan bilkis kenan sarauniyan saba mace kuka mallaka a kanku sai ya ce eh mun gwada ta ne muka ganta hazika jaruma shi yasa muka mai shi ta sarauniyarmu amma ku quraish Allah ya aiko annabi a cikinku kuka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indaka fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin ali da mu da kowanne mu mu- mun samu mace jaruma mun ce ita shugaba ku ku Allah ya- ya aiko da fiyayyen jarumai a cikin ku sai kuka ce in gaskiya ne Allah ya muku ruwan duwatsu sai mu awaya ya shu don su amsa wanda suka ba annabi ke haushin annabi suka yi suka ji da kuma annabi ya je sa mafaka aure sai suka ji haushin wanda suka ba ina cewa mafaka ya wuce mafaka domin su ba su ansar ba su kawai sun kara annabi ne ba a sun shugabantar da shi ne ya sami ba kawai ya sami ka- kariya ne daga su a sun sun ba da dukiyoyinsu da jinenansu wajen kare shi suka tsaya suka ba suka yaƙi ma ka ce a irin wannan a ainihin lokacin ma'awaya yana sarauta ya je haji ya je madina aka yi umarni kowa ya fita ya tare sarkin musulmi wanda duk kuma bai fita ya je tare- ya tare sarkin musulmi ba zai ga walakanci duk aka fita to a akwai Qais bin Ubada wanda Amirul Mu'minin ya nada shi gwamnan Misra bayan da aka bayan da mutane suka yi mishi mubaya a matsayin khalifa ya nada shi gwamnan Misra daga baya ne mutane suka ba da shawaran a- a dawo da shi a tura wani ne sai ya tura Muhammad bin Abubakar sai ya zama abin suka je suka kashe Muhammad bin Abubakar to sai ga Qais bin Ubada ya tsaya da doki shi ma ya je tarayyar sarkin musulmi sai mu'awiya dube shi ya ce kais ya ce eh na'am wato kamar wato kaga wato mun kwace mulki a hannunku yanzu da shi ne gwamna amirul mu'minin na misra yau gashi yanzu ya zo tarayyar sarkin musulmi sai ya ce ya ina yan uwanka sauran ansar ba su zo sun tare ni ba sai ya ce ai ba su da dawakan da za su zo su- su su zo taryanka ne sai ce to ina dawakan gona wato zai mishi gori ai ko manoma ne ina dawakan gona ya ce ai sun kare a wajen yaƙe-yaƙen da muka yi tare da manzo Allah wanda muka tilasta kai da ubanka kuka shiga musulunci sai mu'awaya zai sake mara sai amur ya taɓe shi ce kyale shi in ka ƙara zai ƙara maka fiye da wannan kuma za ka yi ansa ba." sai sai mu'awaya ya karɓi wannan ya gaba yaƙe-yaƙen da muka muka sa kai da ubanka kuka zama mus- mus- kuka shiga musulunci ba don kuna so Kaga an yana nuna gamsa mu ansar mu ne muka tsare muka muka- muka yi yaƙi muka kare annabi muka kuma sa kai da ubanka kuma haka nan ne shi kuma ya san haka nan ne ya ce kar ka ƙara mashi in ji amurka kar ka sake magana in kai magana zai gaya maka wanda tafi wannan kuma haka yanza masa sai ya karɓi wannan ya shiru azan an kai in kai wani magana aka dan gaura maka mali kai shiru ka ga cewa idan ka sake malin zai fi na gaba mai kamata kai sai ka karbi na farkon ka ta- ka karbi kawa ga abin da yake wannan malin ya ishi ma'auya sai ya gaba bai bai tsaya ya sake gaura masa wani ba insha Allah za mu yi addu'a mu tashi ziyaran ashura awal السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلل بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله بن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرة ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنكبا لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أظم مصابي بك وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني تواضع فارك مع إمام منصور عن أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة ya aba abdullah inni ataqarrabu ila allahi wa ila rasulihi wa ila amiril mu'minina wa ila fatimata wa ila al-hasani wa ilayka بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصرك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرؤوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم وارزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحجكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رجليتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا مم- مح- محيا مم- محمد وآل محمد وماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأخابر اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم الصلاة اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم خص أنت أول ذامل باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع اللهم الآن يزيد خامسا والعن أبيد بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم سلك عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته insha Allah gobe akwai zama da za mu yi a na tazamun da abdullahi rabi jaririn imam hussein dan wata shida wanda aka kashe a hannunsa a ranar ashura a ranar juma'a aka sa kamar da aka sani amma mun ɗaga shi ne don mu sami daman shi da yadda ya kamata in yan gaza gani suka ce ai an ɗaga baran da aka ce ba sun ce labaru ma na karanta cewa ainihin wani lokaci a bagdad sun ɗaga su ma zuwa ran asabar saboda rannan an hana zirga-zirgan ababen hawa a birnin bagdad saboda haka in wannan ba wata rana ne da aka aje na ibada ba ranar ta zamun ne saboda haka in idan bai yiwu ba wani lokaci muna iya maishe shi wani lokaci mun ga ya fi kyau ne mu maishe shi ranar lahadi ɗin saboda in muka yi da gaggawa ranar juma'a din zai zan ba zai armashi ba to na ji an ce wasu suna so za su zo da yaransu amma sun wuce shekara biyu to bai kamata ba wai su ma in dai har ba a samu ban wata uwa tana son ta zo da ɗanta amma ya haura shekara biyu in ba ta zo da shi bara ba to bana kada ta zo da shi ta bari in ta haifi wani ta zo da shi nan amma dai wanda ya haura shekara biyu kada a zo da shi kuma gara dai kada ta zo da shi kada ta zo nan a zo a ce mata a wannan ba zai shiga ba in ta zo da yaro ganda kai dama za a ce mata kawai ba kuma na na faɗi cewa kada wasu su ɗebo yaran su ce ba za su zo da su ba amma ba su shigo gaban su zauna ba don abin zai ɓata shi a ga cewa an ce ana ana jarirai ana ake shayarwa a ga wata ta baza kolin jariranta da 'yan shekara shida da bakwai da takwas da ta jera su a gabanta to abin zai bata shuɗin jarirai kawai wanda suke shan nono ko da an zo da yaro ba mu ce an zo da yaro ba amma ba za a zo da shi nan gaba ba don wannan rannan duk zai zama hagu da dama duk filin sustoci ne har da duk gaba ɗayan wurin duk wani burada sai koma can baya ko ba lura ba haka kuma yaran da su da ba suka wuce shan nono su ma kar a zo da su gaba an bayyanta ai amma mu ce kada a zo da su husainiya ba idan ya zama dole za ta zo amma dai ba a zo da su gaba ba an bayyanta ai insha Allah wal azim wasu na su zo da su saboda su sami kyalle kuma ce kuma wanda ta zo bara da yaronta bai kai wata shida ba ko kuma dai kuma ya ne ne dai in bana ma yana nan yana shan nono tana iya dawa da shi amma ta zo da kyallen bara ko ba komai kyallar da muka samu bana bai kai na bara kyau ba saboda haka na bara ya ɗan fi kauri wani wani bana akwai yan shara-shara akwai ɗan masu kauri kaɗan saboda haka in ta zo da na baran ba laifi in wanda aka yi amfani da shi in kuma bara ta zo da wani jariri yanzu ta yaye shi amma kuma ta haifi wani to sai ta zo da kyallanta in ta haifi wani yanzu kuma insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin insha Allah da yake lokaci ya kure jiya mun tashi da dan wuri yau ba za mu kara ba insha Allah wannan ya wadatar ya wadatar za mu tashi insha Allah